الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu dare ne na talata 21 ga watan jimadal ula hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da ishirin da tara ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da tarihin shekul islam ahmadu buna abdulhalim buna abdulsalam buna taimiyyat al-harrani a dimashki abul abbas alaihi rahmatullah mun dauko wannan tarihi cikin littafin rijalul fikar wadda a wata fil islam na al'allamatu sayyid abul hassan ali alhassani annadawi allah ya mai sakayya da alkhairi a karatun da ya gabata mun shiga bayani dangane da karantar wanda shekul islam ya zauna yana yi a garin misra a bayan fitowar shi daga gidan yari domin a lokacin wakilin sarkin masar da ke kasan sham ya so su wuce kai tsaye da ibn taimiyya domin ya je ga iyali ya gana da 'yan uwa da abokan arziki ya gana da ɗaliban shi su ci gaba da darasi tsakaninsu to sai aka ba shawara cewa a'a ayyabar ibn taimiyya ya zauna a ƙasan masar saboda mutanen misra ba su san shi ba abin da mutanen masar suka sani game da shi shine batancin da aka yada musu su ba san alherin shi ba kwata-kwata to ya zauna a garin misira domin mutanen misira su ji irin darussan shi su amfana da shi kuma dama wannan shine al'adan malamai da kuma waɗanda malaman suka gada wato annabawa so da dama akan yada sharri iri-iri a kansu za ka ji ana yawo da batanci kai ka ce in giya ne kuma waɗanda yake zagin su ne fa malaman su ne fa limaman su ne fa jagororin addinin amma za a rika zagin su kai ka ce ana zagin karuwai da 'yan daudi ne idan ka je ka karanta maganganun da malaman da suke fada da ibn taymiya suka rubuta idan aka ce za a ware lokaci irin wannan ana tattaunawa akan ibn taymiya to mamaki za ka yi ka ce irin wannan mutumi da aka ce kaza da kaza akan shi kuma irin waɗannan ce ce ku ce haka aka yi ta faɗin kan annabawa wani malami da ya samu fice kake jin sunan shi a yau in kana son ka san waye shi ka je yankin su ka tambaya game da shi nan za ka ji maganganu iri-iri kun gani duk wannan makircin ku an kirkire ta ne daga garin su ibini taimiyya kuma mun karanta mun ji cewa irin ɗaukakan da aka ga yana samu wannan ita ta sa aka shirya mai wannan makircin to tambayan da nake ma masu makirci duk da su gama makircin a gama ɗaure shi da wulaƙanta shi yau mun karanta sunaye da suka gabata na waɗanda da hannunsu cikin waɗannan abubuwa da Allah a cikinku ko akwai mutum ɗaya wanda zai iya gaya mana sunan mutum ɗaya? kun manta amma shi wanda aka yi wa makircin a yau a rayuwar nan tamu da masoyan shi da makiyan shi duk sun san sunan shi in ka so ka ce mashi ibn taimiyya shi ne a yau a duniya da ka ce shekul islam shi ake fara hasasowa gani ko da an yi runtar sunan an sanya ma wasu tukari to amma dai an san nashi ne in ma ka so ka faɗi da hausa ka ce ɗan taimiyya shi ɗin ne dai kun fahimci wannan amma su waɗancan dama sun yi ne don su dissashe shi kuma su a san su kuma a ji su to duka biyan allah bai masu ko ɗaya ba ba su iya disashe shi ba sannan suɗin kuma bukatansu ba ta biya ba don ba a san su ba an gani to kun ga irin waɗannan abubuwa na makirce-makirce ba za a dina su ba za a yi ta yin su har zuwa sanda allah maɗaukin sarki zai gaji ƙasa da abin da ƙasan da ke kanta Allah shi kyauta mala ya ce wa ala zalika faƙada a zama bune taimiya alal ikama fil misir duk da cewa yanayin garin masar bai karbi ibn taimiya ba amma ya so dai ya ci gaba da zama a garin limuddatin ya ƙomo fiha na wadan lokaci bi ilka'id durusi domin ya riga gabatar da wasu darussa wal ifadatul amma kuma ya kokarin fa'idantar da sauran gamagarin mutane domin su amfana akwai tattaunawa da kuma majalisoshi da aka kulla da yawa da shekul islam ya gana da manyan malamai manyan alkalai na ƙasar misara sannan kuma akwai wa'azuzi da aka rika shishiryawa wanda aka rika tara mutanen gari ibn taimiyya yana gabatar musu mala ya ce wabta da addurusahu wa mujalisuhu munazzama wa gaira munazzama waɗannan dirasat da majalis da ibn taimiyya aka rika kukkulla mai akwai waɗanda ake yin sa bisa tsari kun gani kama a ce zai gabatar da wata samina ko zai wata dararriyar lacca wanda za a fitar da za a tattauna kaza da kaza da kaza a bisa tsari kuma ga irin waɗanda ake sa ran su za su halarci wannan ganawan an gani akwai kuma wa'azi da ake shiryawa kawai a gayyaci kowa duk gari kowa ya zo maza da mata yara da manya kuma wa'azin ya zama a ɗibo na a ɗibo can an fahimta to ibn taimiyya ya yi haka a ƙasan masar وقد ألقى عدة دروس عن القضايا العلمية ابن تيمية a irin wannan matsalolin ya gabatar da darussa daban-daban a kan wasu masail na ilimi za a ɗauki wata matsala ta ilimi mai zurfi sai ibn taimiyya ya gabatar da kaman ka ce daura a kanta a tara malamai ko manyan ɗaliban ilimi ya masu kos a kan wannan abin a tattauna ilimin a tattauna waɗannan matsaloli domin manyan malamai da ɗalibai su fa'idantu mala ya ce wal kalamiyya alhalisa sannan a wancan lokaci kamar yadda mun karanta a baya ilmul kalam ilmul kalam yana cin karen shi ba babbaka a lokacin kuma magaji cewa shehul islam ya ƙware akan ilimin wannan ya sa sufaye suka sha wahalan ibn taimiyya domin abubuwan da suke kawa na hurafa ɗinsu suna makalewa ne a jikin irin waɗannan ilmul kalam ɗin to ya iya wannan ya sa ya ware wasu lokuta daga cikin da rus da yake gabatarwa ya magana kan tsantsan ilmul kalam ɗin fi madarisul kahira ya yi wannan a babban makarantar alkahira ne a shahira wacce shahararriya bi khasa fi salihiyya musamman ma a garin salihiyya wanda wannan makaranta ta alƙahira take yaye manya-manyan alƙalai ibn timiya ya ware masu wannan darasi na ilmul kalam ya karantar da su haɗarin da ilimin yake ɗauke da shi istafa da min alkhasa mahala ya ce wanda manyan malamai da manyan alkalan ƙasar masar sun fa'idantu matuka da wannan darasi na ibn taimiyya wattala'o ala afkarihi to daga nan ne sai suka fara gano zurfin nazari da tunani mai kyau na ibn taimiyya wa ƙa'idihi al'asliya kuma su gano asalin ma aƙidan shi au ashe ma wato ita ce asalin aƙidan da Allah ya aiko annabi da shi kun ga hayaniyan da aka ji a kai masa da su sun ɗauki ibini taimiyya shi yana kan wata muguwar aƙida ce amma da suka tsaya suka natsu suka saurara daga wajen shi sai suka fahimci ap ap ap ashe ma ibnu taymiya shine wanda yake kan aqidan annabi karara an gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu istamarrat hazihi durusu mala yace waɗannan darussa haka suka ci gaba wal majalis da waɗannan majalisul ilm da ibn taimiyya ya ci gaba da ƙuƙullawa ila sittati ashhurin har na tsawon wata shida bayan fitowar shi gidan yari sai da ya zauna wata shida ba abin da yake laila nahar illa gabatar da darussa ga manyan malamai da manyan ɗalibai da kuma sauran jama'an gari haka ibn taimiyya e ta wannan aiki ba dare ba rana istafada min al'amma wal khassa mala yace waɗannan durus na ibn taymiya manyan mutane malamai masana alƙale fitattu sun amfana da waɗannan darussa sannan hatta su waɗanda suke mutanen gari ne da suke son su ji fatawa kawai su ibada to su ma sun fa'idantu mara ya ce kulluhum sun fa'idantu da fawa'idun ilmiyatun wadiniya akwai fa'idoji waɗanda suke na ilimi wanda za a karantar da kai ƙa'idan ilimi ne da zai gogar da kai ka iya zama malami akwai kuma ƙa'ida da fa'ida na ilimi wanda zai fa'idantar da kai yadda za ka gudanar da addininka to dai ibn taymiya ya karantar da waɗannan mala ya ce washu gifan nasu bi wajihin amin bi ikhlasi babu abin da ya shagaltar da mutane suka shiga cikin shagab kun gane kamar ka ce ɗimautar da mutanen misira baki ɗaya al'amarin ibn taymiya ya ba su mamaki musamman irin yadda suka gano mutum ne mai ikhlasi wa zaka'ihi sannan mutum ne mai kwazo mai himma mutum ne da Allah madaukin sarki ya yi shi ɗan baiwa annadir irin baiwan da allah ya mai ibn taimiyya ba kasafai ake samun mutane da ita ba wa aqaluhul kabir da kuma irin hankali da Allah madaukin sarki ya ma ibnu taymiya baiwa kun san ba ilimi ba ba karatu ba ka da hankali kun gane idan ba ka da hankali akwai matsala an fahimta ko a zamantakewa na yau da kullum in ka sake hankalinka ya zama kaɗan wayanka ya zama da yawa to ka shiga matsala an fahimta don ana ƙure wayau kuma wayau kana ma wanda yake ƙasanka ne an fahimta amma shi hankali kowa yake cin moriyan shi kuma ba a ƙure shi shi sa kai ƙoƙari wayanka ya zama kaɗan hankalinka ya zama shi ke da yawa Allah ce make mu wani bogihi al'ilmi da kuma irin gogewan shi a harkan ilimi malamai ne suke gano kawo goge a harkan ilimi ba ɗalibai ba yanzu an tara malaman misir ne gaba ɗaya da suke tunƙaho da ilimi da tauhidi ibn timiyya yake gabatar masu da darasi kuma suka ce e ya iya an gani to haka yi kamata a matsayinka na ɗalibin ilimi ka haƙura kuma ka natsu ka nemi ilimin da duk inda aka saurare ka za ce e lalle wani malami ne sai da yin hassada ta yi hassada ce to ai kun san mu dai ba mu san shi to gara a faɗa maka haka za ce kaji shirme kuma kun gane kaji hayaniya kuma allah shi kyauta to wannan shine zaman da ibnu taymiya yayi wata shida to a cikin wannan wata shidan ne wani abu ya faru wannan abun shine risalatu ibn taymiya ila ummihi ibnu taymiya ya rubuta takarda ya aika ma mahaifiyan shi da ita kun san ya baro ta a sham shi kadai aka kamo shi aka kawo shi aka tsare shi kuma yana son ku san su malamai ko idan za a kama su so da dama in gaga an biyo ka har gida an kama ka to za mu ji dalilin irin haka so da dama kiransu ake yi sai sun zo ne sai a yi a tara a tara a tattare su an gani ko ahmad dan hambali ai kiran shi aka yi daga kasurul malik ne suka kai shi inda suka kai shi ko mala albani ai kiran shi aka yi daga kira ne abin ya zama abin da ya zama yi habbella ya baka suka yi mashi amma irin waɗannan manyan malamai da manyan mutane ba zuwa ake ana kama su kamar yadda ake kama 'yan fashi ba ko kamar yadda ake a tara a tara da 'yan iskan gari a tattara su a can da su ba ku gane to mahaifiyan ibn timiya tana da labarin ya fito to kuma tana son ta ga ɗanta an gani ɗa a ce irin wannan ɗa mai albarka wanda kowa yake alasan barka da shi to ga shi kuma mutanen misar sun rike shi akwai tambaya ɗaya da ya kamata ku yi ta nan wai ina labarin ƙazafi da sharri da ƙagi da cin mutuncin da aka yi mashi a misarar kun ƙara jin wani maye magana? hmm? ya yi me ya wuce sau da maganan iska ce da 'yan iska suka yi ta in an sake ta sai tabi iska ta tafiyanta dama lokaci ce na sha gaya mutane ce don hayaniya kuka yawa gudu idan da za a kira ka ce shekarun da ya wuce daga nawa aka yi wani zai iya lissafa maka daga kamar guda talatin an yi hayaniya kaza ta wuce an yi hayaniya kaza ta wuce an yi hayaniya kaza ta wuce babu abin da baya wucewa illa ƙur'ani jama'a kuma ba abin da ake kullum ba a gaji ba sai sallah kadai a cikin ayyukan musulunci ba abin da ma Allah ya ce a yi kullum kullum sai me Allah sai sallah amma wai ka ce wai yau an fitar da wata hayaniya ana yi wai ka ɗauke ta ta dame ka ko ba ka sa abin da kake yi ba ne in ka ba ta lokaci za ta yi ne za ta wuce an fahimci wannan ko allah ya taimake mu mala ya ce laƙad kana ƙudumu bin taimiyya ila misir ala ghaflatin minhu iso wanda ibn taimiyya ya ƙasar masar abu ne wanda ya zo mai ba bisa shiri ba kun gane shi fa an kira shi ne ya zo ne bai cikin sanin in yi zo za a tsare shi a cikin gafala ya zo domin ayin kun koma karatuttukanmu na baya lokacin da ake yaƙi da tatar ai wakilin sarkin masar da yake sham har tura ibn taimiyya yake je lallaso sarki ya zo yaƙi kuntuna? to don allah don yau ya aiko ya ce ibn taimiyya ya zo ibn taimiyya zai ga wani abu amma shi wakilin ya san da maganan shi yasa san da ma aka aiko aka ce ibnu taymiya yazo ai kun san ya ce kar ya ji shi zai ji a madadin shi ibnu taymiya ya ce a'a aka yi shawarar dalibai aka ce mai yiwa zuwan zai iya zama wani alheri ne ma ai kun tuna mun karanta wannan ko to shine ibnu taymiya ya kama ya tafi wallahi bai cikin masaniyan in yaje ko ya tsare shi zasu shi za kun san mun karanta daga zuwa kawai sai ga kulla mai majalisi manya-manyan alkalai da manya-manyan malamai da manya-manyan gari duk sun taru sai ya fara inna alhamdulillah sai shugaban alkalan masar ya mai tsawa ya ce ba mun zauna ba ne kai mana surutan da ka saba kaji wai wa'azozin ibn taimiyya ne yau kuma ya zama surutai tun daga lokacin suka fara mai maganganun da kun san su daga nan kawai sai dai gan shi a gidan yadi ba cas ba as Allah shi kyauta mala ya ce wa ma kana ya arifu annahu yamkusu hunaka hazihi almuddatu tawila kuma shi ibn taymiya a hakikanin gaskiya bai fassan zai zauna wannan tsawon lokacin a ƙasar masar ba bai sani ba kunga ko bayan fitowar shi daga gidan yari ya yi wata shida ko mun karanta ya kai wata hudu a gidan yari akalla wata nawa wata goma ka gani wannan ke sa kuke faɗi lissafi an ce shida ga hudu ya ce nawa ya ce takwas ko ni kaɗai na ji takwas ni dai ban san inda shida a hada ta da hudu kuma ta zama takwas ba ina ganin bai girki ba ne eh allah ya sa mu dace kawai ka ji ka kwaki ba wani abu to shi ne sai mala ya ce wa kanar ummuhu wa usratuhu kullu hafi sham mahaifiyin ibn taimiyya da kuma dangin shi baki ɗayansu suna ƙasan sham ne tantazuru audatu da family da mahaifin ibn timiyya dukkanin suna sauraron audatuhu bi salama cewa ibn timiyya ya dawo cikin aminci kasan su ɗalibai ko inda kai malami ne duk inda ka ji za ka same su haka inda kai malami ne ko malamin kofa mashirmanci ne in ka je za ka samu ɗalibai irinka a ko'ina ne yanzu misali labarin da abubakar imam ya bayar da allah mutumin nan memo da hammatan bai da ɗalibai cikin ɗaliban ma hadda sarkin garin ka gani duk inda ka ji za ka same su kuma ba adadi yanzu duk waɗannan da ke zagin sahabbai a duniyan wata aka ja ka ɗauko su ɗaliban wani ne yanzu da wani shaidani zai zo ya kafa wata da'awar ta zagin kuma wani ba sahabbai ba haka kuma zai samu mabiya wannan nan zai ce tun da kaga ya ware yana yi wannan abu to ba wanda ya kai shi gaskiya don masu iya magana sun ce aljununu fununu hauka fanni-fanni ce ko gadi hauka ba fanni ɗaya ba ne fanni-fanni ce allah ya sa mu dace walamma a radabna taimiya an ya ƙadi ba'adal mudda fi misir yayin da ibn taimiyya yanke shawara ya samu wani ɗan lokaci ya zauna domin wancan aikin da muka ji an buƙace shi a masar ko ukhbira ummuhu bi hazihi niyya sai aka je aka sanar da mahaifiyar ibn taimiyya cewa gafa abin da ibn taimiyya ya ce zai yi a ƙasar masar banda zaman shi a jarun to kuma zai zauna a garin na wani lokaci kafin ya zo واستأذنها في ذلك برسالة تحتوي على عواطف لطيفة wannan ya sa ibn taimiya sai ya rubuta takarda wacce ta kunshi maganganu masu kwantar da hankali domin ya nemi izinin mahaifiyar shi wa hubbin bare kun gane wannan ya ce ibn taimiyya ya rubuta wannan takarda cikin so da kuma ƙoƙarin ɗa'a da barranta da duk wani abin da zai zama na laifi ne cin da ba ta so abin da ya zaunar da shi na dole shine zaman gidan yari amma yanzu wannan zaman da zai ai ba na dole ba ne amma to bare rubuto takarda don ya nemi izininta wa birrin ma'al ummi sannan ibn timiya mutum ne mai biyayya ga mahaifiyan shi wa tamuhun wa rajula wa azmin mutum ne wanda yake da fata na gari ko mutum ne jajirtacce sannan mai himma ne ya himmatu wajen yi wannan aiki kuma zai iya aikin to amma bari ya ba masu haƙƙi haƙƙinsu kama anna uslubaha sahalun mala yace kaman yanda uslubin wannan wasiƙa na ibnu taymiya zuwa ga mahaifiyan shi ta zama uslubi ne sassauƙa mai ɗauke da larabci sauƙaƙa matbu'un kuma wannan wasiƙa an buga ta ma an same ta an buga وهي جديرة بأن أنقل جميعها إلى القراء الكرام ما ليش gaskiya wannan takarda ta cancanta in ɗauko ta baki ɗayanta in kawo ta zuwa ga masu karatu abin girmamawa domin su fa'idanta da ita shi ne malin zai kawo mana kofin wasikan anan makaranta karanta ya ce min ahmad bin taimiya ilal walida as-sa'ida ya ce wannan takarda na rubuto ta ne daga ahmadu dan taimiya kun gano wannan ya ce min sheikh al'allama alhafizin nihirir ya faɗi wannan jira za ka yin kai malami ne a gaya man kai malami ne an gane ka jira a gaya maka sai ka ce ni ne wani amma malami bai kiran kanshi da malami mana yin za ka kira sunan ka ce ni ne shak wani sai yin dama raha ake yi haka kun gani ɗazu muna sauran wani darasi da malam aminu da warawa yake yi da ya ƙare yana faɗin sunayen mutane da ya zo kai sai ce da aminu ibrahim daurawa kun gano wannan motan wani muka shiga sai sa darasin sai ga shi ele abin da yake faɗi ke na ba ku labari akwai taron da muka taɓa zuwa an gaici malaman ƙasan nan duka da manya-manyan jagororin jami'o'i ma da aka zo taron sai aka ce kowa ya gabatar da kanshi aka fara da shugaban zama shugaban zaman profeso ne kuma bc ne na wata jami'a da ya meke ce suna na ya faɗi tsuran sunan shi ya ce ma'aikaci a jami'ar jihar kaduna a lokacin shine tsohon bc na jami'ar sokoto fa ya zo kuma ya shine farkon bisin da ya rike jami'ar jihar kaduna amma ya ce ma'aikaci a jami'ar jihar kaduna na biyun shi shine dr ahmad gumi in yake ce ce sunana ahmad abubakar ɗalibi ne a jami'ar umul kura da ke madina na ukunsu shine muhammadu bin usman ya ce sunana muhammadu dan usman ɗalibi daga jihar kano na gaba sai abubakar imam ikara haka ya faɗa duk waɗannan manyan malaman suna da yawa su malaye su san barga cikin suwaye sai aka sauko ƙasa da aka zo kan wani malami sai ce sunana shek wallahi malam ban manta wannan abu dama a ce da shi aka fara a ba fa da shi aka fara wallahi malam iya suna na shak wani mai wa'azi a dukkanin masallatan unguwar rimi to mai gabatarwa tsayar game ya ce to kai shak to ni ko na san shaka-shakan da ke wajen nan sai dai Allah kuma na gaskiya to in ka sa girman kai da nuna isa kafin ka kai ko ina sai Allah ya nuna maka baka isa ba aka zo raba tiket ɗin cin abinci bai samu ba shek ɗin bai samu ba kun gane akwai matsala lawa dauke sarki ya kiyaye to kun ji cewa kawai min ahmad bin taymiya ila alwalida as-sa'ida yace zuwa ga mahaifiyata mai arziki mai mutunci a qarrallahu ainaiha Allah madaukin sarki ya ƙara kwantar mata da hankali bi na'amihi da tarin ni'imomin shi wa asbaga alaiha jazila karamihi kuma Allah maɗaukin sarki ya zubo mata gwaggwaɓan karamcin shi waje alaha min ima'ihi wa hadamihi kuma Allah ya sanya ta daga cikin bayin shi kuma masu mai hidima yanzu ko daga daidai na ibn taymiya ya tsaya hankalin mahaifiyan zai kwanta zai kwanta ka zama mai da'a ka zama mai biyayya ka zama mai kalmomi daɗaɗa kun gane da ƙur'ani ya ce wa ƙorolin nasi husna an gane allah ya taimake mu salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sai ya sallama ƙa'idan wasiƙa ku a musulunci shine abin da ibn taymiya ya fara da shi ba ana fara wasiƙa da cewa zuwa ga wana ba wannan boko ne an gane amma a musulunci kana farawa ne sai ka sa daga kaiwa ne sai ka bari sunan da ana ji aka gani za a gane cewa wanan da aka sani din nan ne an bayanta misali ni ne zan rubuta maka wasiƙa sai rubuta daga muhammad awwal abubakar ko da sa a cikin bracket sai sa mai shago magumi ka gani ko sa wanda aka fi sani da wani ko da ana kiranka da wani suna na tsokana ne ka gane misali ana ce maka ɗan kurciya ku fahimci wannan sai ka sa ko da ba ka so don a gane ka ne yanzu lita'arafu sai ka ce wane wane misali ko sai ka faɗa sunan tsokanan da ake ce maka don a gane wannan ba laifi ba ne sai ka sa sannan zuwa ga wane wane wane wane bayan kayi wannan sentence din sai ka sa assalamu alaikum sai ka sa bayan haka in ba kana son kai sallaman kenan amma yadda ustazai suke fara wasiƙa tun daga sama wani ya ja doguwar bismillah sannan sai sallama bai kyauti ya haka ba daidai ba ne mun gano wannan da kyau ko ga kofin wani wasiƙa can cikin alkur'ani allah ya kawo mana innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim kama yanzu misali in ka je za a maka jarabawa sai aka ce to ka rubuta wasiƙa in ka rubuta wannan ka faɗi sai ka rubuta na boko don ka ci a gane misali kai ne ka je inugu ko ka je inda kawai tsaban boko suke yi in gaje ka tsaya kofan ofis ka ce assalamu alaikum ƙarshen ta a turo ma sun je kore ka kana making noise ka gane in gaje sai ka yi mi sai ka kwankwasa ka kwankwasa sai ka shiga sai ka yi abin nan amma ka ga muku a musulunci in ka kwankwasa ba wanda ya baka izinin shiga sai ka nemi izini amma ka je wajen yan bokon ka kwankwasa ba ka bude ka shiga ofis ba to akwai me za ka shekara a wajen kuwa haka ne wai ka'ida shi ne ka kwankwasa to an baka izini ke in ba a son ka shigo tun asali za a za a kulle haka suke amma yanzu sai ga mutum ya zo waje irin namu da yake addini muke yi mutum na kwankwasawa sai bude koba kawai sai faɗo wani ma ya kwankwasa ya ji an samu kulli an rufe sai ya matsa kuma shi ƙur'ani ya ce maka in an ce ka tafi kai me in kuma ka san ka yi sallama ka san an ji ko ka tafi kawai in dai ka san an ji aka yi maka shuru to ko wata muhimma an fahimta a wani lokaci kuma da za a ce maka wane ya haƙuri ka dawa an jima sai ga wani ya yi fushi don me za ce dawa an jima kaman shi ƙur'an ya ce wa'iza ƙila da kumur ju'u mai farju'u huwa azkalaku ba wani wanda yake da wata muhimma an fahimta mun taba zuwa gidan wani babban mutum da muka je muka yi sallama muka same shi kadai sai wannan babban mutum ya ce ma wanda na raka shi ma babban mutum ne irin shi sai ce wane koma nan da awa biyu ku dawo sai ya fito sai doka tsaki ce shi za mu wulakanci sai ce yalla bai ba wulakanci ya maka ba ƙur'ani ya ce wa idha qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum yace shi kadai ne ba na ce ko shi kadai ne baka sa abin da ke damun shi a rai ba yanzu ƙila na cikin wata damuwa ya ce muka je muka jira awa biyu muka dawo ya dawo a fasace yana zuwa aka zauna ya cewa na ka yi haƙuri ɗazin nan da ka zo da na an sheka ƙarshenta duk abin da za ka faɗi ba zan fahimce ka ya ce kaji kaji kaji kaji kaji abin da aka yi min raina ɓace yake matsayinka a wajena bai kamata in magana da kai cikin ɓacin rai ba sai ce kaga alaga ta mala ya gaya ma wannan magana karanto mun ayan nan ya ce na dawo da cikin fushi ne don in ce maka ni za ka wulaƙanta a lokacin ya ce Allah ne fa ya yi mu kuma da ya yi mu sai saukar da alkur'anin da ya daidai da mu abin da ke cikin alkur'ani bai daidai da dabbobi ba da waye daidai da mu to kuma bin abin da alkur'ani ya ce ko shine kadai cin nasarar mu kaga ibnu taymiya ya sallama kuma malamai suke cewa wajen sallama baka ƙara ta'ala a ciki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kadai zaka tsaya kaga cewa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa in kana ta'ala Allahu ko da yake Allah ta'ala ne to amma idan ka sa ta'alan kayi ba daidai ba ba kai komai ba yayi amma wancan yafi an fahimta Allah ya sa mu dace yace inna nahmadu ilaykumullah alladhi la ilaha illa hu yace muna gode ma Allah a karan kanmu sannan muna gode ma Allah a karan kanku a madadinku wanda babu abin bautawa a bisa cancanta sai shi wa huwa lilhamdi ahalu Allah madaukakin sarki shi ya cancanci yabo da godiya da kuma jinjinan ban girma wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki mai iko ne akan komi wa nas'aluhu an yusalli ala khataman nabiyyin ko muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya salati ga cikamakin annabawa wa imamul muttaqin kuma limamin muttaqai bayan Allah waɗanda Allah maɗaukin sarki ya cika zuciyarsu da tsoron Allah Muhammadin annabi Muhammad abdullahi wa rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi muhammadu bawan allah ne kuma manzan allah ne tsira da amincin allah sabbata gare shi wa ala alihi tsira da amincin allah nan sabbata ga iyalan gidan shi wa sallama tasliman kuma tsira da amincin allah nan su tabbata cikakku gare shi da kuma iyalan gidan shi ibn taymiya yayi wata magana anan wanda ya kamata mu tsaya mu kalle ta yace wa nas'aluhu an yusalli yace muna roƙon Allah yayi salati ala khataman nabiyina to amma wa aka ce salati mumi salati ko Allah yayi salati wa aka ce ba mu ba to amma ga kallin lafazi na salatin da kake ma annabi kana cewa waye salatin Allah kuma daga ce Allahumma salli ala Muhammadin Allah ka yi salati ga annabi Muhammadu an gane da na karanta wannan waje abin da ya tuno man shekaru da dama da su gabata lokacin anan polytechnic lokacin masallacin white house wannan da ke nan wanda aka rushe mafiyancin kuwa ba kusan da masallacin yake ba kun gani in ka shiga nan wannan bohol da aka yi ai a jikin masallacin aka yi shi na nan farko ɗan take kaɗan ke tsakanin wannan kwakwaran da masallacin yin wancan na juma'a ya sa aka rushe wannan a lokacin akwai wani wanda shi ma ɗalibi ne muna gogoriyo shi ɗan bid'a ne mu kuma ahalus sunna ne to ana samun matsala da shi yana zuwa yana yin salatai wasu iri da ba mu san su ba mu kuma mun san ga salatin da annabi ya ce a yi ma'annabi ko shi ya karanta dai ce ga yadda za a yi mashi wata rana sai ya zo mana da wani irin kalubale an cika masallacin fam sai ce ku da kuke takama da cewa kuna ma annabi salati ba ku taba mai salati ba sau da alafazin salatin ku Allah ya ce ku yi inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah ya yi mala'iku ma sun yi sannan ku masu imani an ce ku yi sai kuka ƙi saboda taurin kai sai kuka ce allah ka yi ko ji ta gadari an gane iko allah a wannan lokacin da ni da abokina sai allah maɗauke sarki sai ya datar da mu muka bashi ansan da ya dace da shi kuma shi ya sabal da baka yi tuna mana sai ce da Allah ya ce sallu fi'il amrin ne kuka ce ma Allah salli shi ma fi'il amrin ne kuna umarnin Allah ku ne suwa sai na gaya mai na ce to ai fi'il amr ya kasu gida uku ne idan na sama ya ce ma na ƙasa babba ya ce makarami shugaba ya ce matalakawan shi kuyi wannan sai zama fi'il amr lilwujo fi'ili ne na umarni na dole a yi kamar yadda Allah ya ce mu yi to yanzu dole mu yi amma idan sa'a da sa'a suka umarci junansu kama a ce shugaban ƙasar najeriya ya umarci shugaban ƙasar saudiya wannan ba za a ce fi'il amrin lilwujub ba sai da ce fi'il amr aliltimas iltimas ake ce mashi a balaga wannan kamar kai ne za ka aiki abokin ka ce da allah in ka shiga cikin unguwa wajen shagunan nan ka siyo man kaza an gane ai ba umarni ka ba shi ba sannan idan na ƙasa ya umarci na sama to ba a ce mai fi'il amurin lilwujub sai a ce fi'il amur fi'il du'a roƙo kake yi bara kake yi allah ka ce mai ma'annabi salati to ka fi mu sanin shi mu ba mu san shi ba allah ka yi mashi jama'a suka ce alhamdulillah muka ce na biyu kuma wane ne ya ce ƙulu ku ce allahun masalli ɗin aka ce annabi na ce to mai laifinmu mu kake tuhuma ko annabin to akwai kalmomin da ɗaya abokin tattaunawa da muka yi da shi a wajen ya ba shi wasu an zo shi manya-manya ban iya haddace su ba da shekarun da yawa gani don ina gani a lokacin wasu kumanin ko firamare ba su shiga ba shekarun da yawa yana gani kai akalla na iya cewa ya kusa shekara 20 kaga an dade Allah madaukin sarki ya samu dace dan ka san ko lokacin da aka yi zaben 99 ai ba ma masallacin kun gano wannan ba ma wajen muna nan za ku yi shekara wajen 17 kenan a ga kai shekara 20 to anan ne na tuna dan ka ce dan da ibnu taymiya ya ce dan daga cikin wani wanda ya rubuta littafi yake zagin ibnu taymiya sai da ya kawo wannan wasiƙan ya zage shi wai kaji ma wai Allah ne yake cewa wai yi annabi salati wai shi ba zai yi ba domin shi mutumin da ya rasa hujjan ansan da zai baka sai ya dauko abin da ma zai zama mai matsala kuma sai ya kokarin baka ansa da wannan yanzu shi da yake kokari ya zargi ibn taymiya da wannan ai matsala akan shi take shi so yake a bashi dama ya kirkiri maganganu ya ce gashi misali in ka ce yanzu ka zo da naka salatin dan Allah da naka da ka shiryo larabci ka faɗa da wanda annabi ya faɗa dan Allah wanne yafi eh to ko da ma mun yadda nashin yayi amma nawa ne ne ya fi balantana ma nashin ba daidai ba ne allah ya taimake mu ibn taimiyya ce kitabi ilaikum ala na'amin minallahi azima ya ce wannan wasiƙa da na rubuto maku na rubuto maku ne cikin ni'ima na allah madawakin sarki mai girma ومنن وكريمة وآلاء الجسيمية ko aljasima ya ce sannan da baiwa da karamci da ni'imomi manya-manya nashkurullaha alaiha wanda waɗannan ni'imomi muna gode ma Allah yanzu kun ga saboda iya magana irin na ibnu taymiya yana sai ya gaya ma 'yan uwa da abokan arziki a sawunsu na gaba ita ce mahaifiyar shi cewa fa shi yanzu yana cikin kwanciya hankali ne bai da wata matsala sama inda yake amma ku ji yadda ya usulobin ya ce kitabi ilaikum wannan wasiƙan da na rubuto muku na rubuto ne an na'amin min Allah akan wata ni'ima daga Allah azima mai girman gaske wannan ni'imar shine Allah ya fidda ni daga halin zaman gidan yari da nake yi yanzu ga na a waje nake har ma gashi na samu dama na rubuto muku wannan wasiƙa mai martaba zuwa gare ku wa minanin sannan ina cikin wani irin baiwa karima baiwa na martaba da mutunci wa ala'in ala ni'ima ne fa bi ayyi ala'i kundana ni'imomi yace jasimatin wanda yake hamshaqiya nashkurullaha alaiha wanda muke gode ma Allah madaukin sarki a kanta wa nas'aluhu al-mazida min fadlihi sannan muna roƙon Allah madaukin sarki ƙare akan wannan ni'ima nashi wa na'amillahi kulluha kullama ja'at fi namu ko fi namawin wazdiyadin mahala ya ce wa na'amilla kun ga ni'imar Allah maɗaukin sarki kullama ja'at duk sanda ta zo fi namuwin tana zuwa ne cikin haɓaka wasdiyadin da kuma ƙaruwa a kullum wa ayadihi jallat an ta'addudi yace kun ga baiwa na Allah maɗaukin sarki da yake mana to wannan baiwan ta fi ƙarfin a iya ƙididdigewa a ce ga ta guda kaza ne ko adadin kaza ne nemar Allah ta fi ƙarfin haka wata alamuna anna maƙamana a saa fi hazihil bilad ku kun san cewa zamanmu daidai da minti ɗaya ko awa ɗaya a wannan gari inna ma huwa li umurin daruriya mun zauna ne saboda wani abin da ya zama babu makawa sai mun zauna da shi mata a hamalnaha duk lokacin da muka yi sakacin zaman muka ƙi zama muka ce bare saboda muna son mu baggarin mu zo mu ganku da wuri fasada alaina amruddini wa duniya to al'amarin addini da al'amarin duniya ɓaci zai walasna wallahi muhtari na lilbu'u da ankum ibn taymiya ya ce mu wallahi ba mu zaɓa daga wajenmu mai nesa da ku ba walau hamaltana walau hamaltana tiyoro ko da tsuntsaye ne suka fisge mu a ce mikiya ta sama da mu ta kolin koliya ta kai mu can sama za mu so mu dawo wajenku lasirna ilaikum duk da gama shawagin da mu za mu dawo walakin al-gha'ibu uzuruhu ma'ahu ibn taymiya ce kun ga duk wanda baya gida ya tafiya ya tafi irin wannan tattaki to uzurin da ya rike shi inda ya tafiyan uzurin na tare da shi ne kun ga kenan su waɗanda suke gida ba zai yi su sani ba kun ga wannan da kyau ko uzurin na wajen wanda ya je tafiyan ne ku ko ƴan uwa da abokan arziki da iyaye ba ta yadda za a yi kusan wannan uzurin da muke ciki lawai tala'atum ala batinul umuri ya ce kai da allah maɗaukin sarki zai sa kule ko ƙarƙashin al'amarin da muke ciki fa'innakum walillahi hamd ya ce ku da kanku wallahi godiya ta tabbata ga allah ma taktaro na sa'ata illa zalika kuma ba za ku yi zaɓin zaman komi ba sai mai ta zama a nan da Allah zai nuna maku ya tsinka yadda ko alherin da muke samu duniya da layara ko muke saman ma'addinin Allah da kun zaɓi cewa mai ta zaman ma'anan ibn taimiyya ya ce walam na azim alal maƙame sannan mu kuma ba mu sa azaman mun zo zaman dirshan ba walistitan kuma wallahi ba wai mun mai da garin nan ya zama wai wajen sabon wajen zaman mu bane shaharan wahidan ba mu tsammaci ma za mu yi wata ɗaya ba bal kulla yawmun nastakhirun laha lana wa lakum ibn taymiya ce kullum muna neman zabin Allah a gare mu da kuma gare ku wa ad'u lana bil khaira kuma muna yin addu'a gare mu na Allah ya zaban mana abin da yake shine mafi alkhairi fa nas'alu Allah al-azim ibn taymiya ce muna roƙon Allah أن يخير لنا وللمسلمين ما فيه خيرا في خير وعافية Allah ya zaɓan mana abin da yake shi ne mafi alkhairi kuma ya zo cikin alherin shi kanshi alherin ya zo cikin me yanzu misali kuɗi ba alheri ba ne a ce ka same su cikin yaƙi me amfaninsu eh ba su da amfani ai su zo maka cikin alheri sannan wa afiya yanzu kana kwance ba kan lafiya ka kusa mutuwa sai aka yako maka da miliyan 100 da alami ya faru miliyan 100 nan kaga alheri ne yazo amma cikin me cikin rashin lafiya yasa kowane hali kake ka rika dagewa wajen roƙon Allah madaukakin sarki kar ka kalli matsayin ka ce to ai ka gani ana cutar da ni ne ana wulakanta ni ka ko ban roƙi Allah ba ai Allah ya san halin da nake ciki kakkai wannan kuma dibbin ka ga Allah da ɗa'an da kake ma Allah to ga zaɓe yin addu'a a haka don in ka ƙiro kan Allah kan halin kirkin ma da kake ciki Allah maɗaukin sarki sai ya zubar da al'amuranka baki ɗaya Allah zai juya ma baya dole sai ka riƙa roƙon shi lokaci bayan lokaci kuma laila na har Allah maɗaukin sarki ya samu dace ibn taymiya ce wa qad fataha Allahu min abwabil khair hakika Allah madaukakin sarki ya bude mana kofofin alkhairai war rahama da kofofin jin kai wal hidaya da kofofin shiriya wal baraka da kofofin albarka malam yakun ya khatur bil bal wanda tunanin dan adam ma ba zai iya hasaso su ba wala yaduru fil khayal sannan inda mutum ma zai sa ya tinga hasashen dirkaniya a ran shi ba zai iya gano hakikanin irin alherin da Allah ya bude mana a garin nan ba jifa makirci aka zo da shi amma kuma ji alherin da ya zo mana to wannan bushara da ibn taymiya ya fara ga lokaci ya kure za mu saurara nan sai Allah ya kai mu karatu na gaba muke cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum